أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر نعم ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم
أعوذ بالله السميع العليم من اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na asabar shida da watan ramadan hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu daya da dari hudu da shekara arba'in wanda ya yi daidai da sha daya da wata na biyar miladiyar haihuwar annabi isa ɗanna na mare idan tarihi ya inganta shekara dubu biyu da goma sha tara miladiya Allah subhanahu wa ta'ala ya muna jagoranci ya nuna muna gaskiya gaskiya ce ya bamu ikon binta ya nuna muna ƙarya ƙarya ce ya bamu ikon guje mata ya tabbatar da mu akan bautarsa bauta ta gaskiya a jiya mun kwana a aya ta sha takwas cikin wannan sura mai tarin albarka suratul nur faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa yubayyinu Allahu lakumul ayati wallahu alimun hakim yau za mu tashi aya ta sha tara sai Allah ya ce innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladhina amanu أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا آمنوا لهم عذاب أليم Allah ya ce لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون Allah ya ce innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahisha fil ladhina amanu lahum adhabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah ya ce innal ladhina tabbas wa'anda ba sa duhin komi yuhibbuna an tashi alfahisha suna ƙoƙari suna son a rayuwarsu su dinga yayaɗa alfahasha zance na ƙiran ƙarya da kuma ƙazafi fillazina amanu a cikin bayun Allah masu imani bayun Allah nagartattu mutane masu aƙida wa'inda sun riƙe littafin Allah da sunna ta manzon Allah to Allah ce innal ladhina yuhibbuna an tashi alfahisha duk mutumin da yake kauna akan ya dinga yayada magana akan bayun Allah na gari ya dinga musu ƙazafi a rayuwa Allah ce lahum azabun alimun suna da azaba mai raɗaɗi fi duniya wal akhira nan duniya da lahira malamai suka ce wace azaba ce nan za a yi musu a duniya shine azaba duk lokacin da mutum ya wa dan uwansa musulmi kazafi ba tare da ya kashe duba yana son ya lalata masa suna to wanda aka yi ma wannan abin yana da damar ya kai kotun musulunci ta a ɗeba masa haƙƙinsa to Allah ce lahum azabun alimun fi duniya suna da azaba mai tsanani a nan duniya wace azaba ce shine iqamatul haddi alaihi a tseda masa haddi na yi masa bulala guda tamanin jama'a muna fahimta wal akhira haka ma yana da azaba mai radadi azaba mai girma a gobe alkiyama shine azaba ta jahannama Allah ya kare mu sai Allah ce wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamuna Allah shine mafi sani shine wanda yake da ilimi ku ba kwa da ilimi jama'a wa ma utitum min al-ilmi illa qalila Allah ce ban ba ku ilimin face sai abin da yake kaɗan ni duk iliminka to akwai wanda ya fi ka ilimi shi kuma ilimin Allah ya kewaye ko ina jama'a muna fahimta Allah ce waɗanda suke nuhin suke bukata a rayuwarsu akan alfahasha watan ta dinga yaduwa suna yada kalmomin alfahasha akan mutane masu imani mutane masu aƙida na gartattu to Allah ce ire-iren waɗannan mutane duk wanda bai da aƙida sai dai ya zura ma malumai idanu da ustazai da alaramomi su yi abin da ba haka ba ya zo yana nayatawa Allah ya ce a gaya maka kana da azaba mai raɗaɗi dan duniya da akwai kotun musulunci to irin waɗannan abin da yake maganin su shi a musu haddi kuma gobe kiyama in Allah aka je alkiyama Allah zai azabtar da su a cikin jahannama azaba mai raɗaɗi sannan Allah yake cewa wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu la ta'lamun Allah shine wanda yake sane akan duk abin da yake faruwa a duniya shi Allah ya san abin da yake faruwa sannan wa antum la ta'lamuna ku ba kwa da ilimi akan wannan jama'a musulunci ya haranta biyar al'aurar dan annabi adam kana ganin sai ka gano abin da mutum yake yi Allah subhanahu wa ta'ala ya hana tajassusi ya hana bincike cikin lamarin mutum kai imani kai da abin da kake gani a zahiri amma wallahu ya tawalla sara'ir Allah shi ke jibinta duk abin da ya boya shugaban halitta ya karantar da mu wannan wannan ladabin yace nahnu nu'minu bizahir mu muna imani muna gaskata abinda muka gani ne a fili amma kuma abinda mutum ya boye ku bashi da Allah subhanahu wataala haramun ne a addini haramun ne haramun ne ka sayyawa musulmi idanu sai ka gano aikin da yake yi na mi na laifi imamu ahmad Allah ya kara masa yarda ai Allah ya kara masa rahma yake cewa shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi suke cewa la tatlibu auratahum kada ku waton shiga kuna binciken aura abinda dan annabi adam ya boye maka duk abinda musulmi ya boye maka bai son ka gano to kaka shiga bincike kaka gano wannan abin sai manzo Allah ya ce fa innahu man talaba aurata akhihi duk wanda yake bibiyar abinda dan uwansa musulmi yake boye masa to talaba Allahu auratahu shi kuma sai Allah subhanahu wata'ala ya tuna nashi asiri shi yasa a addini man satara musliman satarahu Allahu fi dunya wal akhirah duk wanda ya tuwa musulmi asiri to Allah na tuwa masa asiri wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni akhihi Allah na cikin taimakon bawa matukar bawa ka kasance kana cikin taimakon Allah subhanahu wata'ala jama'a idan muna son Allah ya tuha muna asiri a rayuwa ka tuha dan uwanka asiri kada ka shiga binciken abin da ba a saka ba ka yi abin da ka gani a zahiri Allah ce wala tajassasu ku daina bincike ka gano sai ka gano wane mi yake na laifi Allah ya hana Allah ya hana tajassusi haka ma shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya hana to Allah ya ce wato duk wanda suke kaunar su ya yada wata banna a cikin masu imani na gari to Allah ya ce azaba ta tabbata gare su nan duniya ta in akwai kotun musulunci a yi musu haddi sannan kuma su sani in ba su tuba ba in ba su tuba ba to a gobe alkiyama sai Allah subhanahu wataala ya musu azaba azaba mai raɗi sannan kuma shi Allah ya san abin da su ba su sani ba saboda kai ma da kake kokarin ka yada na wane to shi Allah ya san akwai kai ma abin da kake boyewa mutane ba su san su sani to sai Allah ya fido shi fili sai kowa ya gane ai walƙiya kowa ya ganta sai Allah ya ce ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم الله يتي ولولا فضل الله عليكم بعدن da falalar Allah subhanahu wa ta'ala akan ku ku masu imani ba da Allah madaukakin sarki ya gafarta muku akan kutsen da kuka yi ta yaya da labarun ƙarya akan matan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam to ba dan da falalar Allah madaukakin sarki ba da yake Allah yana yawan gafara wa rahmatuhu da kuma tausayin Allah Allah bai son ya kama ku ta muku azaba haka nan wa anna Allah ra'ufur rahim kuma tabbas Allah shi ra'ufun ne mai tausayawa bayinsa jama'a Allah yana tausayin bayinsa Allah yana tausayawa bawansa walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa anna Allah ra'ufur rahim ba dan tausayin Allah subhanahu wa ta'ala ba da sai Allah ya kawo mutane musu azaba amma sai Allah ya turo annabawa domin su yi karantarwa ku bi karantarwarsu malamai su yi wa'azi ku ji abinda Allah ya umarce ku na hani ku hanu na aikatawa ku hanu da Allah gaira ma sai ya kale kusa gaga kuma sai an ji alkiyama Allah ya tambaye ka dami baka yi imani ba amma Allah akwai tausayi gare sa bai son ya kawo mutum da azaba sai in ya kai matuka wajen butulce wa ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala kansa sannan kuma rahimun shi Allah mai tausayi ne Allah akwai tausayi a kansa Allah subhanahu wa ta'ala yana tausaya wa bayinsa ar-rahim sifatun min sifatillahi subhanahu wa ta'ala sifa ce daga cikin siffofin Allah madaukakin sarki Allah yana tausayin bayinsa kwarai da gaske sai Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu na'am لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani wa'inda kuka yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce la tattabi'u eh, khutuwati shaitan ya ayyuhal ladina amanu wannan ya'un nida ce Allah yana kira Allah yana kira ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wa'inda kuka yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce la tattabi'u khutuwati khutuwati shaitan kada ku bi waton abin da ya shafi hanyar shaitan Allah ce la tattabi'u khutuwati shaitan kada ku bi hanyoyi khutuwat jam'u khutuwatin ne Allah ce kada ku bi hanyar shedan jama'a muna fahimta Allah ce kada mu kuskura mu bi hanya ta shedan iblis kenan ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhu yace khutuwat shaitan bi ma'ana amalu shaitan aikin shedan Allah ce kada mu kuskura mu yi kwaikwayo irin aikin shedan Allah ya hana mu akan biye shedan me yasa saboda shi shedakin na maki mutini ya nuna adawa matsanantiya ga babanmu annabi adam alaihi salatu wassalam to Allah da haka sai ya kira a masu imani da a cikin alkur'ani sai Allah ya ce ya ku masu imani la tattabi'u lamun nahayi ce Allah yana hanewa yana hanawa yace kada ku kuskura ku bi watan hanyoyin shedan fara'iqu shaitan hanyoyin shedan ibnu abbas yace amal bi ma'ana amal shaitan aikin shedan imamu ikrima rahimahullahu ta'ala ya ce bi ma'ana watan nazgatihi fizkin shedan kada ku kuskura ku bi aikin shedan kada ku kuskura ku bi hanyoyin shedan sannan kuma kada ku kuskura ku bi fizka ta shedan sai Allah ya ce wa man yattabi khutuwati shaytani to duk wanda ya bi tafarki hanya irin aiki na shaytan fa innahu ya'mur bil fahsha'i wal munkar tabbas shi shaytan iblis yana umarni akan aikin da yake alfahasha wanda yake mummunan aiki wal munkar da kuma duk abin da yake kyama abin da ake kyama Allah ya ce la tattabi'u khutuwati shaytan kada ku kuskura ku bi hanyoyi aqida da aiki aiki irin na shaidan wa man yattabi khutuwati shaitani duk wanda ya kuskura ya kama tafarkin iblis shaidan la'anatullahi ta'ala alaihi to Allah ce fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar ka sani fa ba abin da shaidan yake umartar rundunarsa a kansa sai aikata abin da yake alfahsha abin da yake sabon Allah subhanahu wa ta'ala wal munkar da kuma abin da shari'a ta kisa Allah ya haranta manzon Allah ya haranta jama'a duk wanda ya bi karanta cutarwar shedan wallahi zai samu kansa cikin aikata sabon Allah subhanahu wa ta'ala jama'a muna fahimta shedan Allah ce kada mu kuskura mu bi hanyarsa idan ka bi hanyar shedan shedan zai sa ya rada maka cewa wai idan tunani ya maka yawa a matsayin ka na matashi su siye maka yawa damuwa ta maka yawa wata ila haraka karatu ko kana son wata yariya ba ta son ka ko kuma kuɗi kake nema zakai yayi zafi idan kana son kai magani abin sai ya ce maka to ka kunna dan karaben ko ka samu mu take da suna rosamin ka kunna wai zaka ji kai kai kamar kai caji ne wannan ba karantarwar shi dan mace wai abin da zai kawo mutum natsuwa da kwanciyar hankali shine wai ka kunna dan taba ka sha jama'a wannan ba karantarwar shi dan ba hanyar shi dan bace shi ne zai karanta maka cewa wai a matsayin ka na sarwayi yanzu kana matashi an kalas da terminal ko second ko premier ko kana tourism komtuwa a ce baka da baka da budurwa yanzu kai ka warka duk abokananka ko wacce yana ta kora ta holewa kullun jikin mai sashi yake kai ka zauna haka nan kawai duk kullun daga jallabiya sai sai guntuwan do kana sunna sunna khutuwat shaytan sai ce ai ina ai ba lahi bane dan kuna dan bansuwar banjur daga bansuwar banjur baka san abin da kawai zai faru ba Allah ce to kada mu kuskura mu bi hayyoyin shaytan fa innahu ya'mur bil fahsha'i wal munkar kullum abin da shaytan yake umarni shine a sawa Allah subhanahu wataala abin da Allah ya kyamata manzon Allah ya kyamata shi yake kokarin ya dora duk tawagarsa a kansa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir kullum abin da shaytan yake kira shine kina kiran rundunarsa akan su bi mimi tafarkin zuwa jahannama Allah ya kare mu to Allah ya ce wa man yattabi khutuwati shaytan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar sai ce walau la fadlullahi alaikum ba dan da falalar Allah akan ku masu imani ba alaikum nan masu imani ake magana kansu Allah ya ce wa rahmatu da kuma rahamarsa akan ku tausayin Allah akan ku ma zaka minkum min ahadin abada ba wanda ba wanda ya tsaka daga sharrin shirin ba dan kariyar Allah subhanahu wa ta'ala a kan mu masu imani ba in ji Allah subhanahu wa ta'ala ma zaka minkum min ahadin abada ba wanda ya tsarkaka daga cikin ku har abada da ba wanda zai barranta daga sharri shidan ba nan kariyar Allah da Allah yake karin ku ba kuke karanta azkar Allah yana kariya akan ku wallahi Allah ya ce ma zaka minkum min ahadin abada da ba wanda ya tsarkaka ya zan mutunan kirki har ya zo ya yana bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala ba nan da Allah ya kare ka ba wallahi sallar subahin ba dubara ka bace yi ne na Allah subhanahu wa ta'ala ka ganka kana biyar addinin Allah sunnar manzon Allah wallahi ba ba yin kanka bane ganin damar Allah subhanahu wa ta'ala ne wani yana nan wallahi ko yana son ya zo ya saurari wa'azi wallahi bai iya ba yana nan garin nan yana ji ko yana jin ana wa'azi ko da ya kulla niyya ta ya zo ya saurara wallahi bai iyawa wani yana da kuɗi ko da ya yi ƙudurta ya taimaka wa addinin Allah wallahi bai iyawa wani yana da lafiya ko da ya so ya ba da lafiyarsa wajen aikata aikin Allah bai iyawa amma da an ce duk wani sabon Allah subhanahu wa ta'ala sai ka gashi wani sahun gaba da balo ce ake yi sai ga bai damuwa ya sai kar ya reshe shekin ta bai wannan bai damuwa da wata kokowa ake yi ko nawa ne zai iya fidda kuɗinsa ya bada da wani abu ne ake na samu Allah ka gan shi gaba gaba wajen wannan abin to bawan Allah kai da ka samu kanka akan biyar tafarkin Allah subhanahu wataala wallahi ka gode wa Allah mu dauki saki ba mubaraka bace fadalar Allah subhanahu wataala ce da kuma rahamar Allah akan ku to Allah ya ce ma zaka minkum min ahadin abada da ba wanda ya tsarka daga cikin ku har abada walakin Allah sai dai shi Allah yuzakki mai yasha yana tsarkake wanda ya ga dama ya sanya masa ikhlasi ikhlasi da imani ya Allah ka kara mana takawa da jin tsoronka jama'a wannan Allah ke wannan walakin Allah yuzakki man yasha Allah shi ke tsarkake wanda ya ga dama daga cikin halittunsa sai ya zamanto shi aqidarsa kawai sunna sak bid'a sam kawai duk wani abu wanda ba Allah bane baya gabansa wallahi akwai wani yana nan bawon Allah ne duk abin da zaka tara masa na duniya bai abin baya gabansa abin da yake tunaninsa shi dai kawai aljanna tan ya same ta akwai wani kuma shi na nan shi dai duniyar ce yake bukata shi aljanna bai bukata wallahi akwai wani akwai wanda yace shi shi in in yana yiwa abinda Allah ya tanada mai a aljanna shi dai a bashi duniya kawai shi dai samu duniya ne in dai yayi kuɗi ba da mashi bace da ya shiga jahannama wannan kana ganin ba musiba bace bai jibi tafarkin shi dan ba ba dan da fallar Allah akan bayon Allah masu imani ba tausayin Allah wallahi ba wanda zai tsarka ya gane sunar manzon Allah walakin Allah yuzakki man yasha sai dai Allah shi ke tsarkake wanda ya ga dama haka Allah ya ce manzon Allah innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha manzon Allah baka iya shirya da kaga dama sai dai Allah shine wanda ke shirya wanda so sai Allah ya ce wallahu sami'un alim tabbas Allah subhanahu wataala mai ji ne li aqwali ibadihi alaihi bihim wato shi ke jin a duka zantutukan bayan Allah duk abin da kake gayi wa sirru qaulakum aw jharu bihi ko innahu alimun bi zati sudur ko ku ɓoye zancenku ko kuma ku bayyana shi Allah masani ne ya san abin da ke cikin zukata jama'a duk abin da muke gayi ma ya kunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala akthar illa huwa ma'ahum aina ma kanu jama'a duk abin da za a tattauna a kansa ka haɗu kubi da mata ka kuyi sirri wallahi Allah ya san abin da ka tattauna kai da aboki ka kuyi sirri Allah ya sani Allah shi sami'un ne mai ji da duk abin da kuke yi wato Allah subhanahu wa ta'ala yana jin ku sannan kuma alimun masani ne akan halayenku abin da kuke tattaunawa a kansa sai Allah ya ce ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين نعم والسعة أولي والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم Allah ya ce, Wala ya tali ulul fadli minkum wasa'ati an yu'tu ulul qurba wal masakin wal mujahi wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum wallahu ghafurur rahim. Allah ya ce, Wala ya tali ulul fadli kada ma'abuta falala ma'abuta kyautatawa masu kuɗi daga cikin ku su yi rantsuwa. wasa'ati da kuma masu yalwatawa masu kokari a cikin addinin Allah kada mutumin da ya kasance mai kokari da kuma kuɗi a cikin addinin Allah wasu akwai wani gashi da kuɗi kuma gashi da kokari zai taimaka da dukiyarsa kuma ya zo ya aikata aikin Allah da kansa irin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna ba da dukiyarsu sannan kuma su fito da kansu ai aikin Allah to Allah yana kiran ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah kamar da malamai suka ce ta sauka ne akan Abubakar ne Siddiq Allah ce wala ya'tali udul fadli minkum wasa'ati kada ma abuta waton falala da dukiya da kyautatawa su yi rantsuwa ayyutu ayyutu ayyutu ulil qurba su baiwa ma'abuta kusanci abinda suke basu kada wanda yake kasance yana taimakawa mutum mai kokari dan wani abu ya faru tsakaninka da wanda kake taimakawa sai ka yi rantsuwa akan ba za ka ƙara taimaka masa ba ayyutu ulil qurbati ulil qurba wal masakin ma'abuta kusanci da kuma miskinai talakawa waɗanda ba su da abincin da suka mallaki waton abin da ya shafi shekara guda wal muhajirina kuma suka yi hijira suka bar garin maka suka koma garin madina fi sabilillahi dan ci gaban addinin Allah Allah ce wal ya'fu da haka su yafi su yi yafuwar duk abin da aka yi musu wal yasfahu kuma su yi rangwame su yafe a wannan su rangwamta wa wa'annan bayan Allah sai Allah ce wa ala tuhibbuna ay yaghfira Allah lakum ashe ba ku son kuma Allah ya gafarta muku wallahu ghafurur rahim tabbas Allah mai gafara ne kuma mai jin kai maluman tafsir suka ce wannan aya ta sauka akan abubakar siddiq radiyallahu ta'ala anhu wa arda abokin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya kasance kuma surkin manzan Allah kuma dan hannun manzan Allah wanda ya yi tafiya dare da manzan Allah wanda ya aura wa manzan Allah diyarsa Aisha mun karanta jiya tarihi abin da ya faru da Aisha radiyallahu ta'ala anha na kazafi da aka yi mata to daga cikin waɗanda suka yaya da wannan magana akwai dan uwan Abubakar Siddiq kuma Abubakar ya kasance yana taimaka masa yana ba yana masa ihsani shi yazo yana yana yaya da wannan maganar daga lokacin da Abubakar ya ji wannan magana sai ce wallahi ba zan ƙara taimaka masa ba sai Allah ya ce wala ya atali ulil fadli minkum kada masu fadala manyan mutane daga cikin ku wasa'a da kuma kokari su yi rantsuwa akan ayyutu ulil qurba ba za su taimaka ma ma'abuta kusancin su ba wal masaki da kuma miskinai wal muhajirin fi sabilillah da wanda suka hijira dan daga kalmar Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce wai ala tuhibbuna ay yaghfira Allah lakum ashe ba ku san Allah ya gafarta muku jama'a duk wanda yake son Allah ya gafarta masa to idan dan uwanka ya maka laifi ka yafe masa idan kana son Allah ya yafe maka to ka dinga yafe ma dan uwanka musulmi abin da ya maka lokacin da wannan aya ta sauka abubakar sadiq ya ce wallahi muna so bala muna so ala nuhibbu an yaghfira Allah lana mun yaghfira Allah lana muna son Allah ya gafarta muna sai Allah ya ce to falyafu wal yasfahu su yahe su yi ranguma su su rangumta su yafe duk abin da aka yi musu wallahu ghafurur rahim tabbas Allah subhanahu wataala mai gafara ne wanda yake kuma Allah subhanahu wataala mai jinkai ne da bayinsa sai Allah ya ce إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات na'am
لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم
Allah ya ce innal ladhina yarmuna az- yarmuna al muhsanati al ghafilati al mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah ولهم عذاب عظيم الله يتي إن الذين يرمون المحصنات للين وإندا سكي جيفر ماتا المحصنات كنغغو وسكي كاممو بايون الله ماتا نغري سننكما الغافلات وإندا أزوتي سبستقو تناني بسرب كنا أكن سوي تنانين أيكة الفهشا أكو بايون الله ماتا نغري وإندا su sun kame kansu duk iya abinka wallahi ba ta yi maka magana saman titi ta kare mutuncin kanta ga hijabin addini ta sanya sannan kuma ghafilat ta rabkana ba ta tunani akan sabon Allah subhanahu wa ta'ala to Allah ya ce duk waɗanda suke wato zargi suke jefar mata kamammu akan alfasha Allah ya ce ku jiya lu'inu fi duniya lu'inu alfi'il huna mabniyun liman lam yuzkar fa'iluhu wal fa'il huwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce lu'inu ai la'anahumullah Allah fi duniya wal akhirah Allah ya la'ance su Allah ya tsine musu jama'a akwai sauran albarka da wanda Allah ya tsine ma albarka wallahi babu Allah ce lu'inu duk mutunan da yake kokarin zargin bayun Allah mata na garu kamammu masu sa tufaya ta addini yake kokarin zargin su Allah ya ce to lu'inu fi duniya Allah ance su Allah subhanahu wata'ala ya la'ance su a duniya sannan kuma wal akhirah kuma Allah ya tsine musu a lahira sannan kuma duk masu imani suna yasa tsile musu albarka sai Allah ce walahum azabun azim suna da azaba azaba mai girma a gobe alkiyama ta ce azaba ta jahannama Allah ya kare mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yake cewa ta shaidin ku da abubuwa guda bakwai masu halakar da mutane daga cikin su sai manzo Allah ce wa qasful mu'minatil ghafilati mutun ya zamanto bai da aikin komi sai jefan wato mata ka tangaggu wasu sun kare kansu mutum ya dinga jefa kalmar zina a kansu to annabi ya ce yana halakar da mutum Allah ya kare mu Allah ya ce walahum azabun azim suna da azaba azaba mai girma a gobe alkiyama kamar ka tambayi Allah a yaushe za a musu azabun sai Allah ya ce yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين جماعة شاء الله أكبر Allah ya ce yau tashhadu alaihim alsinatuhum wa aidihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun ai shi za musu azaba sai Allah ya ce yau tashhadu alaihim ranar da waton za ta yi shaida a kansu alsinatuhum halussansu halshe zai yi shaida a kan mutum wa aidihim da hannayensu wa arjuluhum da kuma waton cinanuwansu bima kanu ya'malun game da abin da suka kasance suna aikata a rayuwar duniya jama'a muna zuwa alkiyama hisabi baki bai magana gaban Allah baki bai magana Allah zai sanya gabobi su yi magana sai ka ji kafira tambaya wai ya aka kuka magana kalu an taƙana Allahu allazi an taƙa kulla shay Allah da ya baiwa kowane abu ba damar yin magana shi ba mu incin yin magana haka Allah ya ce a ina alkiyama tashhadu alaihim alsinatuhum halussan su za su ba da shaida a kansu cewa tabbas sun yi kazafi da mata masu imani wa aidihim sannan kuma hannayensu za su gaskata wannan labari wa arjuluhum sannan kuma tunanuwansu za su ba da wannan labari bima kanu ya'malun game da abin da su kasance suna aikatawa na zargin bayun Allah maza da mata mutanen kirki sai Allah ya ce yawma yuwaffihimullahu dinahumul haqq wa ya'lamuna anna Allah huwal haqqul huwal haqqul mubin ranar da Allah subhanahu wa ta'ala ta'ala yuwaffihim zai cika musu dinahumul haq sakamakon su na gaskiya jama'a Allah subhanahu wa ta'ala zai cika wa bayunsa sakamako na gaskiya addini huna bi ma'ana aljaza'u wal hisab sakamako da kuma aikin da mutum ya aikata na hisabin da za a yi masa kamar da Allah ya ce maliki yawmiddin ne mulkin ranar sakamako ranar da kowa zai ga aikinsa ranar da yau ta ji da kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min min sharrin ranar da kowace min su'in ranar da kowace rayuwa za ta iske abinda ta aikata na alkhairi halarce Allah ce gaya nan halarce abinda kuma kika aikata ko ka aikata na mummuna mutum zai iske shi halarce to Allah ce yau mai yuwaffihimullahu dinahumul haqq ranar da Allah zai cika wa bayunsa sakamakon su na gaskiya jama'a a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba a randirkin not not iya not ce ka daga samu a littafanka da aka yi kalkar ita ce zaka iske zunubin ka ba a kara maka daya kuma alada bakin abin da ka aikata sai wanda ake lillinkawa kenan amma a je a kara maka ka samu abin da ba shi ka aikata ba wallahi babu nan duniya ana yi maka wannan ko amma a gobe alkiyama babu wannan Allah ce dinahumul haq sakamakon su na gaskiya sannan wa ya'lamuna anna Allah huwal haqqul mubin tabbas mutane sun san cewa Allah subhanahu wa ta'ala shine alhaqqu wanda yake gaskiya da kansa shi Allah gaskiya ne sannan kuma mubin wanda yake mai bayyana da gaskiyarsa a gobe alkiyama ba wanda za a zalunta a gobe alkiyama wala yazlimu rabbuka ahada ubangijinka bai zalunta kowa a gobe alkiyama sai Allah ya ce الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات نعم والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما قالوا لهم مما يقولون أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم Allah ya ce alkhabithatu lilkhabithina walkhabithuna lilkhabithat wattayyibatu littayyibina wattayyibuna littayyibat ulaika mubarra'una mimma yaqulun lahum maghfiratu wa rizqun karim Allah ya ce alkhabithatu lilkhabithin aiki mummunan aiki da kuma mummunan zance yana dacewa ne ko yana fitowa ne wajen mummunan mutane daga cikin maza jama'a muna fahimta alkhabithatu lilkhabithina mummunan zance da mummunan aiki lalar magana da lalar aiki ba kowa ke aikata ta ba sai Allah ce lilkhabithina mutanen banza ke aikata ba mutunan banza shine yake jin ya zauna a fada yana gayin magana ta alfahasha bai damu ba bai kumiya jama'a ba haka wani muna fahimta alkhabithatu lilkhabithin zancen banza da aikin banza maɗigo da karuwanci da kuma cin rashawa Allah ce lil khabithin na mutanen banza ne wal khabithuna lil khabithat haka kuma lalan aiki na wato na lalan aiki to na alkhabithati ne wato wa'ancan miyagun mutane su ma suna dacewa ne da lalan aiki mutunan banza shi yake dacewa da aikin banza wanda ya zamanto mutunan banza sai ka ga yana aikata mummuna aiki kuma bai kunyar gayin magana ta banza haka ma aikan mummuna aiki da kuma mummunan magana ba kowa yake iya faɗin ta ba sai lil khabithina mutanen banza ke faɗin ta wasu ka ce a'a ana nihin al khabithatu lil khabithina mazan ƙwarai mazan banza to ba kowa suke aura sai matan banza mutum da ɗaya zama mutum mutum ɗan duniya ne sai kuma shi auri wato yar duniya wal khabithati lil khabithun kuma yan duniya daga cikin mata suna auren yan duniya ne daga cikin maza ƙwarya tana biyar ƙwarya kenan sai Allah ce wat tayyibati lit tayyibun wato muta wat tayyibatu lit tayyibun kyakkyawan aiki da kuma kyakkyawan zance wato yana fitowa ne wajen mutane at tayyibun mutanen ƙware wat tayyibina lit tayyib wat tayyibuna lit tayyibat har kuma aikin kwarai mutanen kwarai suke gaye so suka ce a'a matan kwarai mazan kwarai ke auren su sannan kuma matan mazan kwarai suna auren matan kwarai ne jama'a mun fahimci wannan ayar idan mutum ya zama to lalan mutum to na farin zaka same sa bai kunyar aikata aiki wanda ke na sabo sannan kuma bai kunyar gayin magana wata ke ta alfahasha shi gani yake kamar wayewa ne kamar bariki ne a wajensa jama'a muna fahimta amma mutunan kirki shi kuma kullum abin da zai dinga fitowa wajensa na magana yana gayin magana ce wata ke ta kwarai dan ya san manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut duk wanda ya imani da Allah daga cikin ku da inin alkiyama in zai gayin magana to ya gayi magana wata ke ta alkhairi ko kuma ya kama bakinsa amma mutunan banza bai damu ba wasu ka ce a'a ma'aurata ana zancen aure ma'auraci namiji mutunan banza sai ya dace mu ta mutumniyar banza in cin mutunci gare ka sai halaka ta fi ka cin mutunci sai ku ta cin mutunci a cikin gida mutunan kware salihi kuma karatun alqur'ani sai Allah shi hada ka da kuma saliha mai karatun alqur'ani sai ku je ku ta karanta ta bada tilawa da musaffa a cikin gida jama'a muna fahimta Allah ya sa mu dace da matan kwarai wallahi idan mutum Allah ya hada ka da duniya ka shiga uku idan akwai jaraba akwai wanda Allah yake jaraba su ta wajen aure sai ga mutunan kwarai Allah shaɗa shi da yan duniya gashi mutum salihi amma duniya kuma ana gasa masa aya a hannu gashi mutunan kwarai salihin bawon Allah na gari wannan shi cikin babul ibtila'at jarraba ce dan Allah ya jarrabe ka ga imanin ka ne mutunan kwari amma gashi da mace sallah ma sai ta ga sai sai ticket bayan cin sallah kuma sai Allah shi jarabe shi kuma tana dan gustowa in ya aje ta kyau aljihu lalabe dan abinci ka ka buhun shinkawa akwai wanda wallahi bai iya kawo shinkawa ya aje gidansa dan yana ajewa sunanta kararra an kare da ita yawa bi hadda musiba ba wannan jaraba ce kuma wata daga ta mutum ne kirki ga ta salaha masha Allah ga ta da aqida da komai amma kuma sai wani dan iska ya aure ta sai ga har ta da mashayi shi bai damu kai ga tana cikin jinin hala tana kare kanta so yake siya kwanta da ita wannan jaraba ne Allah yake jaraba bayan Allah domin ya ga imanin su to Allah ya bamu ikon cin jaraba idan an jarrabe mu sai Allah ya ce ulaika mubarrauna mimma yaquluna bayun Allah na gari watan su ne wa'anda su ake kubutar da su akan abin da ake gayi akan su wannan aya malamin suka ce ta sabka ne akan Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha zancen da ake gayi na kazafi da ake wa Aisha radiyallahu anha ai ba kowa bane ke yaya ta wannan maganar sai munafike mutanen banza mai zama fahimci ayar mutanen banza suke gayin lalan maganar akan inda bata dace ba akan matan manzon Allah sai Allah ya ce kuma mutanen kirki su kuma abin da suke gai shine kyakkyawan magana mu kalimatu tayyibatu sadaqa maza ce ka gai kyakkyawan magana shi ma sadaka ce sai Allah ce lahum maghfiratun duk wanda aka zarge sa aka yi masa kadafi yayi hakuri ya mai da lamarin sa wa Allah subhanahu wataala to Allah ya ce lahum maghfiratun lahum maghfiratun wa rizqun karim yana wata irin gafara daga wajen Allah subhanahu wataala sannan wa rizqun karim da kuma arziki arziki mai girma shine aljanna ya Allah ka samu dace da aljanna sai Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا Allah ya ce, Ya ayyuhal ladhina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'anisu ya ku wa'anda kuka yi imani maza da mata la tadkhulu buyutan kad ku shiga gida sai Allah ka shi Allah kira ko gidan gidan koma waye in ka je kada ka shiga inji ubangiji hatta tasta'nisu ai hatta tasta'zinu har sai kun nemi izini to ba muna fahimta Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum kar ku shiga gidan da ba naku ba hatta tasta'nisu har sai kun nemi izini sai Allah ya ce وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون Allah ya ce watu sallimu ala ahliha bayan kun nemi izinin na shiga a baku damar ku shiga gidan sannan wa- eh, wa- watu sallimu ala ahliha sai ku yi sallama ga iyalan wannan gidan jama'a sunna ce karantarwa ce Allah ya hala mu shiga gidan da ba na ka shiga kai tsaye haka nan kawai ba ka zo gidan mutum kawai ka faɗa ma iyalinsa Allah ce kar ku kuskura ku yi wannan masu imani maza da mata Allah ce la tadkhulu buyutan kar ku shiga gidan da ba naku ba ghaira buyutikum hatta tasta'zinu har sai kun nemi izini wa tusallimu ala ahliha sannan ku yi sallama ga iyalan wannan gidar shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya karantar da mu idan ka zo gidan da ba naka ba na farin kai sallama assalamu alaikum kuka ce assalamu alaikum wa rahmatullah kuka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu jama'a wana fahimta wannan guda ku kuka ce assalamu alaikum ko assalamu alaikum wa rahmatullah ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu idan ka ce assalamu alaikum ba shiga za ka yi ba sai an amsa maka idan ba amsa maka ba to ka ƙara wata ta biyu assalamu alaikum ta biyu idan ba a karba ba ka ƙara ta uku idan kai ta uku ba a karba ba ka jiyo jama'a muna fahimta idan kai sallama guda ku gidan da ba naka ba ba karba ba sai ka jiyo baya ba za ka shiga ba to idan aka karba maka sallama kuma sai ka ce a adkhul yanzu za ka nemi izini bayan ka yi sallama an ce wa alaikum salam to sai ka ce a adkhul shin in shigo ba da an ce maka wa alaikum salam ba sai ka shigo gidan mutum a'a sai ka ka nemi izini a adkhul shin in shigo yanzu da ka sa wannan doka sai a ce wani ka cika tsanani da yawa ba haka bane ce gidan wai gidan ni gidan gidan wana a ce hina nemi izini gidan wana a ce hina yi izini hina nemi izini alqur'ani ne waye ce shi qur'ani na gidanku ne Allah ya ce hatta tasta'zinu wa tusallimu ala ahliha sai ka nemi izini haka ibnu abbas ya karanta ta tasta'zinu sai kun nemi izini bayan ka nemi ka yi sallama aka karba maka aka amsa maka sallama to sai kuma ka ce in shigo idan aka ce ka shigo to sai ka shigo jama'a muna fahimta Allah ce zalikum khairul lakum yin wannan yin sallama da izini neman izini shine mafi alkhairi gare ku la'allakum tadhakkarun la'alla ko ta yi kun tuna ku gane girman Allah subhanahu wataala ku wa'aztu kar ku shiga gidan da ba naku ba dan tana iya yiwa ku iske abin da bai kamata ku iske ba sai Allah ya ce فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم
Allah ya ce fa in lam tajidu fiha ahadan idan kuka zo gida mutum ba ku iske kowa ba a cikin sa sai Allah ce fala tadkhuluha kada ku shige sa idan ka zo neman mai gida baka iske sa ba da haka fala tadkhuluha kada ku shiga wannan gidan jama'a mu ji da kyau Allah ya ce fala tadkhuluha kada mu shiga hatta yu'zana lakum har sai an ba ku izini ai muku izini an ce ku shiga fa in wa in qila lakum irji'u idan aka ce wa na koma ka zo gidan mutum kai sallama sai ya karba sai ka ce in shigo sai ce a'a koma Allah ya ce farji'u ku juya ku koma baya jama'a muna fahimta idan dan nijila ya zo gidan ka releve da kwantar sai ka ce irji'u ya kawai ya koma ya Allah ya ce ya koma shikenan kawai wa in qila lakum irji'u farji'u idan aka ce ku koma to Allah ya ce kar ku koma huwa azka lakum wannan shine yafi tsarkakewa yafi tsarki gare ku wallahu bima ta'maluna alimun Allah game da abin da kuke aikatawa masani ne duk abin da kuke aikatawa Allah subhanahu wataala masani ne akan abin da yake faruwa a duniya sai Allah ya ce laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskuna an tadkhulu buyutan ghayra maskuna مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون الله يتي ليس عليكم جناه أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها باليه أكنكو أن تدخلوا بيوتا كشغا جدا دا غير مسكونة فيها با متاني أتكين جبا با نكو kuke zaune ba kuma fiha mata'un lakum akwai kayan ku a ciki gida ne na baki misalin an sabke ka to ba laihi ka shiga cikin wannan gidan ko ba kowa wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun Allah ya san abin da kuke bayyanarwa da kuma abin da kuke boyewa Allah ya ce laisa alaikum junahum ba laihi a addini gare ku ba ku aikata laifi ba an tadkhulu buyutan ku shiga gidan da ghaira maskunatin fiha wanda ba mutane a cikin wannan gidan watan ba ku ba ku zaune a cikin cikin wannan gidan sannan kuma gida ne wanda an yi shi ne misalin ko dan baki ko dan wani abu maskurata fiha Allah ta fiha mata'ul lakum cikin wannan gidan akwai kayan ku watan kuna kuta ko kuma kuna da kun yi ajiya a ciki to wallahu wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun Allah ya san abin da kuke boyewa kuma ya san abin da kuke bayyana wa sai Allah ya ce قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون Allah ya ce kullil mu'minina ka faɗa lil mu'minina ga masu imani wa ake cewa ya faɗa shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Allah ya ce kul ya Muhammad lil mu'minina ka gaya wa masu imani me za ka gaya wa masu imani ya guddu min abisarihim ya kan su kange ganin su duk mai imani namiji Allah ya ce manzon Allah ya gaya masa kuma manzon Allah ya gaya muna Allah ce ce ya guddu min absarihim su kange ganin su su iyakance ganin su da kallon abin da yake haramun kallon matan mutane kallon al'auran mutane malamai sun fassara ta da fassara guda biyu wato ya guddu min absarihim su kange ganin su da kallon haramun duk abin da ba naka mata da ba taka ba to ka ɗoke ido a kanta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi suke cewa la tattabi'u nadaratan nadara kar ku bi kallo akan kallo ka kura matan mutane ko diye mutane ido kana kallon ta daga daga kwana sai ta sha kwana Allah annabi cika ku wannan aqidar mutanen mu yanzu kenan sai ga an zo a aza fada ta sahi daban ta rana daban ta yamma daban akwai wanda wallahi su su irin misalin aiki da ake tahiya lakwal sattar tarant sun dora fada kuma ta kuma su kallon diyan mutane eh ta kallon ɗiyan mutane kawai an yi tura ta hiya lakwal sai ga ganta kuma an miro ta taraziyar tarant an ɗora ta an ba aikin da ake komi sai kallon matan mutane kuma sanzar sai a ɗora ta za ta hiya makaranta shi ga ya ga kullu cikin kallo annabi ce la tattabi'un nadratan nadara kada ku bi kallo akan kallo fa inna lakal ula shari'a ta baka dama ka kalli ta fari amma ta bi ka kura mu ɗin mutane idanu Allah ce to wa qul lil mu'minina ka faɗa wa maza masu imani yaghuddu min absarihim su kange ganin su da kallon haramun wa yahfazu furujahum su kiyaye farji su kasu zai su yi zina zalika azka lakum yin haka shine fi tsarkakewa gare su wallahu inna allaha khabirun bima yasnauna Allah masani ne mai ba da labari ne ga abin da suka aikata suke aikatawa a rayuwa jama'a wallahi mu ji tsoron Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim ya fitar da shi alibi ya cewa iyyakum wal julusu ala turqati na hane ku kashedin ku da zama saman titi da sahabbai ho manzon Allah yake zamanin sahabbai tun imani yana imani annabi ce iyyakum wal julusu ala turqati kashedin ku ina hanin ku akan zama akan tituna qalu sai sahabbai suka ce ya rasulullah ya manzan Allah la budda lana min majalisina na tahaddatha fiha ai wannan shine kawai mazauni da muke zaunawa muke zaunawa muke tattaunawa sha'ani na addini in kayo in kayo mana karatu daga majalisi mu dawo nan muna muraja'a wani gidansa ba ai abinci ba sai ya zo nan an kawo abinci ya zauna ya ci sai manzon Allah ya ce to in abaitum fa'atu tariqa haqqaha idan kun ki sai kun zauna in ta kama dole sai kun zama saman titi maza ce fa'atu tariqa haqqaha ku ba titi haƙinsa jama'a titi na da haƙi yanzu misalin ya kamata a sa meri ta tura duk fada da aka iske ta maza ai musu tambaya ma haƙu tariq mi ya haƙin hanya duk wanda bai bada ansa a tura su fili zon ayi a da musu bulallai sai a sako su a tambaye su haƙi titi ina ji maza da yawa sai sun sha gashi ma haƙu tariq mi ya haƙin titi fada da ake zama fada akwai haƙinta in an zauna saman titi akwai haƙi maza ce fa'atu tariqa haqqaha ku bai wa titi haƙinsa suka ce ya manzo Allah wa ma haqqu tariq mine da haƙin hanya qala manzo Allah ce ghaddul basr anin nadri ila al harami kame ganin ku da kallon haramun in zaka zauna titi dole sai kun zauna fada haramun ne kallon matan mutane haramun ne kallon iyan mutane haramun ne kallon ƙaunan mutane haramun ne kallon yayyannin mutane idan kun zauna ku zauna dai ku hira ku amma kuma banda ƙura matan idanu yanzu a sana'ar mu kenan da an zauna maza aka ga wata ta biyo sai a kalle a abin nan sai ga ya yi ya kalle abokin shi ka mala akwai kaya ba haka bane wa ya saka annabi ya har Allah annabi ya haranta annabi ya ce ka shedin ku da wannan abin wani ma dan dan kwarmato cewa zai ga jihar tambaya to shi wanda ya shi na aka yi bikin shi sai ce mi ka gani ka ashe ko babu wani abu ko an kusa dai fatiha har ya zan dan jarida mai zaman kai shi kenan annabi ce kashe da ku da wannan aqidar mazan yanzu kenan wanda kuma da an zauna duk zawaren unguwa sun kilge yana yana ta binciken zaware ai gidan wani akwai zawara kaza can zawara kaza can zawara kaza wa ya saka wallahi akwai wanda duk in ka zo a unguwa in kana neman labarin zaware in ka zo ta an kare akwai majalisa da ka zo an kare duk wata zawara sai an gaya maka ita sai an gaya maka har watanni da ta yi cikin gidan mai ta sai an gaya maka su da list sun aji annabi ce to gaddul basr anin nazar ila haram gudda ganin ku da kallon haramun jama'a mu ji tsoron Allah ba abin wasa bane sai manzo Allah ya ce wa kaful aza da kuma kame cutarwa ai dun aza da ka kura ma idanu matan mutane ka cutar da ita ka kura mata idanu ka cutar da ita ko ba ka bane annabi ce to kuma wa kaful aza da kuma gudda kazanta da kuma cikin abin da yake kaful aza har ya kuma duk abin da zai cuta wa musulmi sama hanya ya zan wajibi ku kame shi zancen ku da kuma kar ku ci abinci ku yadda ba dole sai mai riba ta ta kawo mana kwankuna ta ce mu kula da tsafta a'a matsayin wannan musulmi mu ya kamata mu kula da wannan eh ba aikin mai riba ne sai ga mutane suna zaune a titi amma ba a san a share ba daga cikin haƙƙin titi shine a dinga tsaftace shi shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce wa raddus salam da kuma amsa sallama yanzu ko in baka da kuɗi ba amsa maka sallama ka shekara kana sallama ba amsawa amma da ka biyo cikin wata wata rabkat ko wata hariban da kana sal kakin kakin ka sallama su yi maka sallama daga saudi Allah ya sauwake saboda wata dauda ta rayuwar duniya annabi ya ce kuma waraddus salam dan amsa sallama duk wanda ya muku sallama saman titi inda kuna zaune to ku amsa masa wannan sallama sai manzo Allah ya ce wal amru bil ma'ruf kuma ku dinga umarni da aikin kwarai ku dinga umarni da aikin kwarai to kaga gayu su kuma umarni suke da ake kwari ba jar yake wata sai ta faci ta faci da wundi ya taimaka mata amma in tsoho ne ba zai taimaka masa ba zai ta amr bil ma'ruf kenan Allah ya sauke to wal amr bil ma'ruf a taimaka wajen aikata sa wani yazo ya taimako yana neman taimako ku taimaka masa wani can ya ya ya faci bai da kudi yana ta jan moto isan sai ya sha kare mai ku taimaka ku sa mai eh a taimaka wa bayan Allah wani yana nan abinci bai da shi kun abin da ku kira shi ku zauna da tare shi ku ci abinci duka cikin umarni cikin aikin alkhairi wani kuma zai zai neme ku shawara ku ba shi shawara ta gari manzala ce wannan hayo anil munkar da kuma hanyi ka akan duk abin da yake na kyama duk abin da musulunci ya hana to ku kame kanku daga wannan abin jama'a mun ji haƙin titi to yanzu ai eske muna iya afirka wannan abubuwan ana ana tabbatar da su yanzu duk faru da ke cikin tawa ta kowace unguwa suna zartar da wannan haƙuƙuwan jama'a sai Allah ya tambaye mu haƙƙin titi na harin gadda gani akan haramun ganin ka karka kalli matan da ba naka ba sannan kuma kazanta mu rike sannan kuma mu dinga umarni da aikin alkhairi mu dinga hani akan sabon Allah subhanahu wataala to shine Allah ya ce watan wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim ka ga masu imani maza su gunda wasun su gudda ganin su daga kallon haramun wa yahfazu furujahum kar su je su yi zina kuma kar su bar al'aura su wani na kallo dan haka wasu malamai sun fassara ta mutum ka rihe al'auraka zalika azka lahum yin haka kame ganin su da kallon haramun da kuma kiyaye kansu da yin zina azka lahum shine fi tsarkake su wajen Allah subhanahu wa ta'ala wa inna Allah bima ta'maluna inna Allah bima ta inna Allah khabirun bima yasna'un lalle Allah subhanahu wataala ya kasance wato me ba da labari game da abin da suka kasance suna aikatawa jama'a musulmi mu jiya da kyau wallahi duk fara da aka gina ba dan Allah ba dan kallon matan mutane ina rantse muku da Allah gobe kiyama sai Allah ya mutum hisabi akan wannan abin Allah zai zama zai tsera mutum ya tambaye sa wani ini kaza rana kaza mi kai ka ce ya Allah mun zauna mun hira a fada Allah ya ce ƙarya kake yi ɗiyan mutane kuke kalla eh jama'a mu ji tsoron Allah gud da kallon mu da kallon ganin haramun to yanzu yanzu a ayi lokacin da yanzu tawa akwai wanda wallahi ai gwamnati da ta kai kulocin kin da ta taimaka kware akwai mazan da basu san ciyan kansu ba in mata na yana APS erkin APS zuwa suke da moto su gara suna kallon mata na APS aga wanda ina ana ana hukunci wa ya kamata a kawo su a dan bubulare su saboda sun shiga alfarma da ba ta su ba iyan mutane matan mutane jama'a mu ji tsoron Allah gudda gani da kallon haramun kallo shine wato duka mabuda ta mi ta sabon Allah subhanahu wataala annazar shi yake haddasa duk wani sabon Allah subhanahu wataala da ake yi ta alfasha a rayuwa daga kallo sai kayatarwa sai gamsuwa a rayuwa sai dan kuma sai a shiga mi a shiga damun malamai suka ce annazuru fabtisamun kallo da ayi kallo to in ya hadu da irin shi kuma sai a shigar mu murmushi sai ra mata dan wasa tana tana murmushi to daga nan kuma fasalamu sai a dinga gaidawa sai ana ana tura ana sai a yi ishe jikin nimero ya kamata in samu lamba ki kaga babban musiba ta kama da tabarwarewa tarbiya wanda lokaci akwai akwai jawala salula yaran da yawa sun lalace dalilin salula wannan sai dai Allah ya ka saukin lamurra to daga kallo kuma bayan an yi shanjakin nimero to abin da zai zo kuma shine sai a dinga kasan shi musamman ma in elebu ne bai iya kira kullum cikin farfek ya airtel yake mesaji na sms wata yan franco ba kuɗi da yawa kullum ya tsaya irin atd haka sai kullum shi ba zai iya kira ba kira gare shi zai wuya dama dama da ta taka wannan sauki in ya ce to ya yi kira kuma dala goma ce gare shi an yi mai shafakin dala goma kaga sai dole mesaji ɗan hamsin sai ga ya taɓa dogon turanci sai ya karanta ya ƙara karanta ta wasan da ya tura daga nan kuma Allah ya sauwake sai kuma a fara yar debe a fara haduwa sai ga shi yayi wata guda yana tara kuɗi saboda buruci za ta kame ziyara wata guda yana tara kuɗi yana Allah Allah a bada buruci ko kuma ed social ana bada ta kuma ya samu babban bakuwa ko ba zai sa kuɗin wajen aikin alkhairi ba sai babban bakuwa daga ga yayi wata biyu bai shara bi ba amma ran sai ya zo rabi yana hada mi yau da kaza yana ganin ta yi hakuri haka nan Allah ya sauwake subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته